السلام عليكم وأنا في المجادلة سورة 58 za mu tashi a kan aya ta goma sha hudu wanda zai karanta wani aya ta aya shi na sai da yanzu dan mawayar mu ce guda da su masu nauyi wanda zai yi masara maulan mu ce mu isa a ce guda da su masu nauyi wanda ya zuwa su fara da akrama su manuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين جعلنا الأرض ويضرب عليهم ما هم منكم ولا منكم ويحسبون على الشيء وهم يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون يا رسول الله labarin waɗannan mutane bai iso gare ka ba alamtar ilallai tawallau ƙaman wanda suke jibintan waɗansu mutane ghadiballahu alaihim wanda Allah ya riga ya yi fushi da su mutanen da Allah ya fushi da su na asali dai yahudawa ne kuma wanda Allah ya ɓadda su na asali nasara ne alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim munafikai na Madina suna hada baki da Yahudawa ma hum minkum wala minhum su munafikai ba sa cikin ku ko musulmi ba sa cikin su su kafirai muzabzabina bayna zalika mutane ne tsakanin musulmi da kafirai suke idan sun haɗu da kafirai yan uwansu su ce suna tare da su in sun dawo wajen musulmi su ne su ce suna tare da su ma hum minkum wala minhum wa yalifuna ka sukan yi ranzuwa alal kadhibi akan ƙarya wa hum ya'lamuna su riga sun sani ko ƙarya suke yi amma sai su yi rantsuwa akan su su musulmi ne komi nasu na musulunci ne suna tare da musulmi amma zuciyarsu kafirci ne a ciki suna tare da yahudawa duk abin da zai bata lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna goyon bayansa أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون سوى أنهم منافقين wanda suke haɗa kai da yahudawa suna cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adallahu lahum azaban shadidan Allah ya shirya musu wata irin azaba mai wani irin tsananin muni inda su waɗannan munafukai masu haɗa kai da yahudawa ma kanu ya amaluna abin da suke aikatawa na bayyana musulunci da ɓoye kafirci a zuciyarsu abin da suke aikata wannan sa'a ya yi muni اتخذوا أيمانهم جنة وسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين wannan rantsi-rantsin da suke na rantsuwan nan ita ka zo sun mai da rantsuwan nan tasu junnatan kariya gare su in sun rantse da Allah to sai mutum ya yarda ya yi tsammani abin da suka wada gaskiya ne suna kare kansu ne da wannan irin rantsuwa wasaddu an sabilillahi sun tsare mutane gabanin shiga hanyar Allah wasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin wata irin azaba mai wulakanci tana jiran su a lahira اتخذوا أيمانهم سلة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب وهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لنا شيئا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون لا أموالهم ولا أولادهم لدوكيوينسو لجائنسو دكا لن تغني عنهم وذاتوا واداتهم لسكومي سربا سن عذابر الله min Allah shi'an ba za su wadatar da su da komai ba ba su kare su daga azaban Allah ba ulaika waɗannan mutane munafikai ashabun nari ma'abuta shiga wuta ne hum su khaliduna masu dawwama ne fiha a cikin wutar yawma يوم يبعثهم الله جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء فلا إنهم هم الكاذبون ranar da Allah zai tashe su a lahira ma wa ya lifuna da wuce su rantsewa Allah ɗin akan su musulmi ne su munafukai su rantsewa Allah akan su musulmi ne to ai Allah yana ganin zuciyoyin kowaɗanne mutane ويالفون له سيس رنتي وألا أكن سو مسلمين كما يالفون لكم كما ينسكي مسلمين وانقرية كما ينسكي لسكي مكرنس وانقرية دومين أنت أشكا فريران اللاهرة مشكا ما سنا رنسوة والله ربنا ما كنا مشركين والله ألا وينجي جمو mu ba mu taɓa yin tsafi ba mu ba masu tsafi ba ne to haka yadda kafirai suke rantsuwa din su kuma munafukai suna rantsuwa ce wallahi su mutanen annabi ne su musulmi su rantsewa Allah Allah ai ya riga ya san komai wa yalifuna lahu kama yalifuna lakum wa yasibuna annahu wala shay suna zaton a lahira din ma suna kan wani abu ne muhimmi tun daga suna sallah tare da annabi suna sallah tare da musulmi suka raka yaƙi ma akan je da su amma abin da yake zuciyarsu kafirci ne wa ya na annan wala shay suna tsammanin suna kan wani abu ne isasshe wanda zai wadatar da su ala innahum alkazibun haka ne ai su ƙarya suke yi ba musulmi bane استعوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استعوذ عليهم الشيطان شيطان يارجا يملك زوجي يسو sai yadda ya ce musu haka suke fa an sahun zikiran la ya raba su da zikirin Allah ya mantar da su ambaton Allah dukkan mutumin da yake zuga mutane kar su shiga tijjaniya ko ya zuga su a cikin su bar tijjaniya to wannan aya tana magana da shi istawaza alaihim shaytan shaidan ne ya mallaki zuciyoyinsu fa an samu zikir Allah ya raba su da ambaton Allah ulaika su waɗannan hizbu shaitani ai gayyar shaidan ne dama su jama'ar shaidan ne ala inna hizbu shaitani amma duk mutumin da ya zamo yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da musulmi yana kirga kansa cikin musulmi amma zuciyarsa ba musulunci sai kafirci ulaika su ala inna hizba shaitani haka ne ai duk wanda ya zama daga cikin gayyar shaitan kuma su ne alkafiruna wanda suka yi asara kana tare da Allah ubangijinka ne kana tare da annabi ummur annabinka ne kana tare da mutane yan uwa musulmi abokan aikinka ne amma zuciyarka kafirci kana tare da shaitan amma kai asara
إن الذين يخالفون ما رسوله أولئك الذين كتب الله عليهم إن الله قوي عزيز
إن الذين يهادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز آه، su wanda suka tashi daga gayyar Allah su koma gayyar shaidan su waɗannan da aka ce shaidan ne ya mallake su yasa suka fita suka bar zikirin Allah suka koma gayyar shaidan istawa zalimu shaitan fa an sai zikrullah أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كتب الله لأغلبن إن الذين يهادون الله ورسوله سنود أن متاني الذين يهادون الله ورسوله ونسكي جايية da addinin Allah suke jayayya da annabin Allah ulaika su waɗannan fil azallina suna daga cikin kaskastattun bayin Allah kataballahu la ghalibanna ubangiji ya riga ya tabbatar cewa wallahi ni din nan da agaliban na ana wa rusuli ni da manzanni na kullum mu ne da rinjaye ni da manzanni na kullum mu ne da rinjaye inna Allah sani Allah qawiyyun mai mamukin wani irin karfi ne azizun mabuwayi ne wanda yake gagaran komi komi baya gagararsa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Ubangiji ya ce, La ta ji ƙaumar yomi nuna billahi wal yomi lafiri wa duna man haddalla. ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira amma suna soyayya da wanda suke jayayya da Allah suke jayayya da annabi suke jayayya da addini ba ba za ka samu ba maƙiya Allah maƙiya annabi maƙiya addinin walau kanu aba'ahum ko iyayensu ne wanda suka haife su ba za su so su mutum da so sun yi imani da Allah da ranar lahira walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw itwanahum ko ƴan uwansu ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya aw ashiratan ko ko danginsu ne makusata لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان waɗannan mutane masu wannan irin hali wanda ba za su yi soyayya da maƙiya Allah maƙiya annabi wato masu jayayya da addinin Allah masu jayayya da addinin annabi ba ba sa soyayya da su ulaika waɗannan ka tawa fi qulubihim imana Allah ya riga ya rubuta imani tabbatacce a cikin zuciyarsu shi yasa Allah nan ya fi musu komai kamar yadda lokacin da suke sallah sukan daga hanci Allahu akbar ma'ana wannan Allah ya fi komai ya fi ubansu ya fi uwansu ya fi yan uwansu ya fi dukiyarsu ya fi komai shi Allah Allah ya riga ya rubuta musu imani a cikin zuciyoyinsu yasa suka zama haka wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya riga ya karfafe su da wani irin ruhi daga gare shi yi ruhin nan shike ba su karfi na imani wa yudkhiluhum alahira Allah zai shiga da su aljanna jannatin aljannatai wanda al-anhar qurami tajiri take gudana min dadiya a ƙarƙashin aljannar ruwan daɗi da nono mai kyau da zuma tacicciya da giya mai daɗi tana gudana a cikin wannan aljannar da Allah ya shirya musu a tajiri min dadiya lannaru khalidi na biha za su dawoma cikin aljannar har abada Allah sa da mu ulaika hizbullah to waɗannan fa su ne jama'an Allah wanda suke cikin gayyar Allah radiyallahu anhu wa radu an Allah ya riga ya yarda da su sun riga sun yarda da Allah ba kamar waɗancan istawa zalimu shaytanu fa an sin zikrallah udaika hizbu shaytani ba wanda shaidan ya mallake su ya raba su da zikirin Allah su ga mutanen shaidan ne ba mutanen Allah ba wanda aka sa musu imani mai ƙarfi a zuciyarsu wanda duk wanda ya ƙi Allah ya ƙi annabi ko ubansu ne ko uwansu ce ko ‘ya'yansu ne ko ‘yan uwansu ne ko danginsu makusata ne ba ruwansu da su waɗannan mutane Allah ya riga ya rubuta imani a cikin zuciyarsu wayya da hun bi ruhin minhu ya karfafe su da wani irin ruhi daga gare shi na imani wa yurkiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da su aljanna wanda ranharu korami ta jiri take gudana min ta ta karkashin aljannar radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya riga ya yarda da su ya ba su abin da yafi aljanna dadi domin yardan Allah ta fi aljanna dadi wa ridwanu min Allah akbar zalika wal fawzul azim radiyallahu anhu wa radu'an wa adda lahum jannatin Allah ya shirya musu wadda aljanna ta yi min tata nan khalidi na fiya radiyallahu anhu wa radu'an ulaika hizbullah su waɗannan mutane su ne jama'ar Allah wanda suke cikin gayyar Allah kenan ala inna hizballahi humul muflihun wanda duk ya zama ya shiga gayyar Allah wanda yayi babban rabo Allah ya sanya mu daga cikin masu babban rabo wannan sura suratul hashri ta sauka a madina ne manzo Allah lokacin yana madina a cikin shekarun dawowarsa madina na kusa-kusa tunda tana magana akan yakin banu nazir da nahru da tana tana magana ne akan koran banin nazir tana somawa da haka tana da aya ashirin da hudu tana somawa da haka bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard ma fis samawati duk halittar da take sama wa ma fil ard da dukkan halittar da take kasa komi da komi kowa da kowa yana wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komi yana wa Allah tasbihi yana gode wa Allah walakin la tazmauna walakin la la tafqahu tasbihahu don dai ku mutane ba za ku fahimci irin tasbihin abubuwa ba a tasbihin nan ba ba wai na abin nan bane na na gaskiya ne ainihin suna tasbihi don zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗabi tsakunkuna suna tasbihi kowa yana jin tasbihin su da yasa a hannun sahabbai sai suka daina tasbihin su su ainihin tsakunkunin kowane abu ne wa Allah tasbihi sai dai da yake ba bakin ku ɗaya bane ba za ku ji abin da suke faɗa ba manzo Allah ma ya ce kullu shay'in ya'rifu anni rasulullah illa usata jinni usata bani adam komi ya tabbata ya san ni din nan manzon Allah ne sai dai kafiran mutane da kafiran aljanna komi ne wa Allah tasbihi subhana lillahi ma fis samawati wa fil ard huwa shi Allah wanda ake masa tasbihi sama da ƙasa din nan komi da komi kowa da kowa shine al-azizu mabuwayi mai karya kafirai da kafirci al-hakimu goni wanda yake sanya kowane abu a cikin hikima
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم قصورهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يؤمنون قلوبهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتزلوا يا أولي الأبصار wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun husunuhum min Allah fa'atihum Allah min haythu lam yahtazibu wa qadha fi qulubihim ar-ru'b يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار shi Allah wanda komi da komi sama da ƙasa yana masa tasbihi din nan shine huwa allazi akhraja allazina kafaru shine ya fitar da wa'annan kafirai wanda za a yi bayanin su nan gaba huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli min ahli kitabi kafiran nan na ahli kitabi min diyarihim da gidajensu da yawwalil hashri tun daga tun daga tara su tarawa na farko ma zanantum an yakhruju ku ba ku zaci za su fita su bar muku gari ba saboda karfin da suke da shi wa zannu annahum mani'atun sunu min Allah su ma kansu ba su zaci za su iya barin garin ba suna da tsammanin katangoginsu da sorayensu da karfinsu mani'atuhum za su hana su za su hana Allah ya kama su face Allah min yasu la ya tazubu sai Allah ya fito musu ta inda ba su zata ba face Allah min yasu la ya tazubu wa qadwa fi qulubi murra sai je ba tsoro a zuciyarsu suka ji tsoron Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji tsoron mu'minai aw da fi qulubi yuqribuna buyutahum ga sunan suna rushe gidajensu da aidihim da hannayensu ta ciki wa aidil mu'mini da hannayen mu'minai ta waje fatabiru ya ulil tafsir ya ku masu basira ku lura da yanda wannan abu ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina da ya dawo madina akwai yahudawa akwai banu quraiza akwai banu nadir akwai banu qainuqa to duka sai ya neme su yi alkawari na zaman lafiya ya neme su suka yi alkawarin zaman lafiya aka yi rubucecceniya da yarjejeniya na zaman lafiya to ana nan sai waɗansu musulmi suka suka yi kisan kai a cikin kuskure suka kashe waɗansu mutum biyu ya zama dole kenan sai an biya diyyarsu annabi sallallahu alaihi sallama ya je garinsu banu nazir din da ganinsa maza maza ka shirya masa wurin zama barka da zuwa baban kasim barka da zuwa baban kasim haka suke kiransa abul kasim barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa lafiya ake tafiya ka yake lafiya lau waɗansu mutane na ne suka yi kisan kai a cikin kuskure ya zama dole sai mun biya diya na zo ku sa hannu ku taimaka cikin diyar da za mu biya na irin ai za mu yi ai za mu yi baban kazin ai za mu yi ai za mu yi sun aje shi ya zauna sai suka yi raɗa suka ce ai babu ranar da muka samu daman kashe mutum irin wannan rana kar mu bar wannan lokaci wuce wani ya hau saba daidai da inda yake zaunen nan a ɗauko ƙaton dutse a jefa masa mun huta da shi kenan ba sai mun sha wahala ba sun shirya haka mai hawa zai hau a ba shi katon dutsen sai jibrilu ya zo ya gaya wa manzon Allah manzon Allah sai ya tashi da ya tashi bai yi bankwana da kowa ba sai madina da ya je madina sai ya gaya wa jama'an madina ga mata mutanen banu ƙuraiza mutanen banu kureza mutanen banu nazir sun warware alkawari ga wanda suka yi nufi za su sako dutse su kashe ni ma ku fito gaba ɗaya mu je mu tsare mu rufe garin manzo Allah ya zo da jama'a aka zo aka tsare garin aka rufe garin sai da aka yi kwana 20 da wani abu a garin yana rufe ba komai ba wanda ya ce wani abu a garin manzala sai ya ce ku rika tare dubinansu aka yi ta taron dubinai ana taron dubinai sai wani daga cikin manyansu sai ya ce abul kasim ka ce allah ya aiko ka ne don ka gyara ƙasa ka hana mummunan abu yanzu wannan tsarin dubinan da ake yin nan ashe ba mummunan abu ba ne allah ce ku sare ko ku sare ko ku bari duk yadda kuka yi muku izini in kun sare dibinan su ma na muku izini in kun bari cewa wannan dibinan ai naku ne in sun tafi nan ma na muku izini da shi kenan aka zo aka tsare garin kwana ashirin da wani abu suka damu suka rasa yadda za su yi har suka zo suka yarda da hukuncin za a kore su su bar gari amma za a ba gida uku raƙumi ɗaya su lafta abin da suke so duka banda makami kowane gida uku a basu raƙumi ɗaya su tafi da laftun raƙumi su bar komai da komai nasu ba za su lafta makami ba duka nan sai aka yi haka ɗin shi ne wanda za mu karanta yadda aka yi kenan لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النير ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب بعدهم الله يا مسو وانا إرن هنير با جلاء سوى كورا أكوري متن يبر جدا يبر غريزة شيني جلاء بعدهم الله يا رموتا مسو وانا إرن كورا با da azabahum fi dunya da sai ai musu azaba tun daga duniya sai a musu kamar yadda aka banu quraiza su nadir banu nadir din banu quraiza su yayyanka su akai dukkan wanda ya balaga ya isa yaki a yanka shi wanda bai balaga ba a bai da shi bawa da shi da mata banu quraiza kenan su ku nadir korarsu aka yi su bar gari kawai da aka ce su bar gari suka yadda lokacin tashin sai munafukai suka ce ba wanda zai kore ku ba wanda zai kore ku duk wanda yake zai kore ku ba za mu yadda ba su munafukai suna gayawa su kafaran haka su banu nadir din da shi ganan wani ran ka taɓa dalimin jala'a da azabahum fi dunya da yayi musu azaba tun daga duniya yanda aka yi wa banu quraiza walau bil akhirati azabun nar a lahira kuma azaba wuta tana jiran su me yasa haka zalika wannan shaqullahu wa rasuluhu saboda sun saba wa Allah sun yi umurninsa sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi umurninsa wa shaqillaha duk wanda ya saba wa Allah wa inna Allah sami Allah shadidul iqabi mai tsananin uquba ne zai masa uquba duniya da lahira لو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسدين cewa ka zo ne don ka hana mummunan abu gashi mummunan abu hana shi ne sare dibinai Allah ya aiko a gaya wa manzon Allah ma ga datun min linati na taraktum wa qaimata wannan dibinan da kuke sarewa ko ku zare ko ku sare su ko ku bar su a tsaye duk a cikin umarnin Allah ne Allah ya yarda ku sare su don ku fusatar da kafirai Allah ya yarda kuma ku bar su don amfanin ku in kafirai sun tafi ai dibinan naku ne ma qadatu min lina da yawtarkum wa qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah wal yukhzi al fasidin Allah ya yi haka ne don ya kunyata wannan yahudawa wannan fasikai wanda suka dauran wanda suka shirya mugun abu a kanka ya rasu da ولكن الله يسلط الرسل على من يشاء والله على كل شيء قدير abinda Allah ya mai da shi fai'u wa manzon Allah ma'anan fai'u ganiman da ba yaƙi ba idan musulmi sun tasan magari za su yaƙe su garin sai suka ji tsoro suka gudu suka bar dukiyarsu ba yaƙin ba to dukiyar ganima ce amma sunanta fai'u tun da ba yi yaƙi ba shi ne Allah ce a nan ma fa la na rasuli min al-quri ma fa darul minhum duk abin da Allah ya mai da shi fai'u wa manzonsa kuma aujinkum alayhi min khailin wa larikab abin da ba ku gudanar da dawaki ko raƙuma ba cikin yaƙar mutanen suka bar muku dukin haka suka gudu suka bari ba yaƙarsu su kuka yi ba sun ji tsoro ne suka gudu ko an yi wani alƙawari ne suka gudu suka bar kayansu da sunan zafairu kuma abjin kuma ne min khailin wa rarikab walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha amma dama haka Allah yake yusallidu yakan ba iko wa rasulahu manzanninsa ala man ya sha akan duk wanda ya ga dama yanzu ikon Allah ne Allah ya gudanar da tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyoyi waɗannan kafiran aka yarda za su tafi za su bar garin amma yadda aka yi alkawari kowane gida uku za a ba su raƙumi ɗaya su lafta abin da suke so banda makami walakin Allah ya salli rusulu ala man sha wannan shi Allah kadiru mai iko ne ala kulli shay'in akan komai واتقوا الله إن الله شديد العقاب wannan aya waɗansu malamai sun ce tana tare da waccan aya hukuncinsu ɗaya wasu malamai sun ce waccan aya hukuncinta daban wannan hukuncinta daban wato wannan fai'u ne na dukkan duniya ko ina da ko ina na aya ta biyun nan aya ta farko kuwa fai'u ne na wa'annan mutane wanda ake magana su wanda su banu nazir din nan fai'un da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yaƙi ba aka gudu aka bar kayan gaba ɗaya na banu nazir to wannan na manzon Allah ne shi kadai kayan da aka bari na manzon Allah ne shi kadai manzon Allah ya karbi kayan ya raba wa muhajirai ba bai wa dansaru ba sai mutum uku daga cikinsu saboda suna da tsananin bukata wannan kayan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiyar da shi akan iyalansa ya yi wa musu abincin shekara guda har aka har bayansa abubakar da ya karba shi ma yana tafiyar da shi akan yadda annabi yake tafiyarwa da umaru ya karba ya so matafiyar da shi kamar yadda annabi ya tafiyar abubakar ya tafiyar to sai sayyidina ali da sayyidina abbas sai suka zo suka samu sayyidina umaru suka ce wannan dukiya da allah yake bance an zo allah da ita ba ba mu ita bayansa ba abubakar bai bayar ba umar bai bayar ba muna so ka ba mu ita mu raba gado a baiwa fadima gadon babanta shi ko abbas babban annabi ne a ba shi rabonsa to sai umaru ya ce ai shi ita wannan dukiya dama allah ya ce ta annabi ne shi kadai annabi yana tafiyar da wannan a lokacin rayuwarsa abincin iyalansa na shekara guda da kuma sayan makamai da kuma abin da ya gani ya kamata ya yi bayansa abubakar shine ya ce shi ne magajin manzon Allah yadda wanzu Allah yake tafiyar da wannan dukiya shi ma haka zai tafiyar da ita ya karba a domin su ainihin sun je wajensa da fadima da abbas da alirin sun je wajen sai na abubakar suka ce ya ba su wannan dukiya tun da ta annabi ce ai ta zama ta gado sai na abubakar ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam naji yana cewa nanu ma'asul lambiya ila nurasu mu annaba ba a gado mu sai fadima ta ja a kamanta ne baka ji daidai ba ga aya wa warisu sulaimanu dawuda ga yarisu ni wa yarisu min ali yaquba annaba suna ga ana gadon su sai sai na abubakar yace a'a ai ƴaƴan dawuda sun kai wajen goma sha tara Allah bai ce wani ya gaji Dawuda ba sai Sulemanu ma'anansa annabci ya gada ba dukiya ba ke ma da ana yin annabi a bayan babanki da ke ta miji ce da an naɗa ki annabiya kin gaji babanki amma abin duniya ba abin da ake gadon annaba ba a gadon annaba abin duniya to sai aka zauna dai tsakani ba daɗi wa'annan banu hashim kullum suna gidan aliyu wajen fadima suna ganin ita aka yi wa rasuwa a duk duniya ba wanda ya ji rasuwan nan kamanta domin ita ce kadai yar manzon Allah a duniya a lokacin kuma annabi yana ce jikinta jikinsa ne fatimatu bid'atu minni to sai aka zauna haka sauran muhajirin da lansar tunda sun riga sun zabi abubakar shine shugaba magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan ko sun jajiti sai aka zauna dama annabi ya ga ya Fadima ita za ta bi shi da wuri bayan ya rasu to sai tun tun daga nan har zuwa farkon azumi daga Rabiul Awwal wata shida kenan Rabiul Awwal Rabiul Akhir Juma'a da Rula Juma'a da Saniya Rajab Sha'ban farkon ramadan sai ta rasu da daddare aka yi mata jana'iza a lokacin kullum sai na umar yana kiran sai na ali ka zo ka yi mu baya fa in baka zo ka yi mu baya ba za ka ga abin da baka tsammani sai na ali yana shiru abin sa shi ya san abin da ake ciki babban asirin da ake ciki lokacin da annabi ya bar duniya babu jiki wanda zai iya daukan asirinsa don jikin abubakar ba jikinsa ba ne abubakar zai iya ɗaukan khalifanci na jama'a amma asiri tsakanin annabi da allah abubakar ba zai iya ɗauka ba don jikinsa daban jikin annabi daban to ita kuma hadima da yake jikinta jikin annabi ne za ta iya ɗaukan khilafa sai ta zama ita ce kurbul aqrabi ita ce gausu a wannan wata shida ita take ɗauke da asirin da ke tsakanin allah da annabi gwargwadon yadda za ta iya ɗauka ita ma ita ce jikin annabi sallallahu alaihi wasallam fatimatu bi qatun minni to ana cikin wannan asiri a zahiri ga shi kaman ana jayayya ne a batini ko kowa yana kan kujerarsa abubakar yana kan kujerarsa ta khalifanci na jama'a wanda jama'a suka zaɓe shi ita kuma tana kan kujerarta na asiri na babanta wanda ya bari wanda ba wanda ya isa hawa sai ita da take dauke da jiki irin nasa daga da ta rasu da na ali ya je aka yi mata jana'iza da dare abubakar bai ji labari ba sai aka gaya masa aka ta yi fadi mata da su an yi jana'izarsa ya ba ta rai daga nan sai sai na ali ya aika a gaya wa abubakar ya zo ina neman sa a gidansa amma ya zo shi kadai kar ya zo da kowa an ga abubakar aliyu yana kiransa a gidansa jama'a ka je amma kar ka je da kowa sai sahabbai suka ce ba su yarda ba sai dai sai dai je da mutane shi ko abubakar ce wallahi tun da yace ni kadai zan je wallahi ni kadai zan je sai je ya samu sayyidina ali a gidansa ya gaishe shi ce gani ka aka ce kana nema na an zo sai ni nake neman ka tun daga wannan tun faruwar wannan abu mutane suna ganin kamar abin mu muka cancanta amma an ware mu sai abin ya zama kamar yadda ka ganin nan to ba za mu zama ne farkon raba al'ummar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka na kira ka ka zo in maka mubaya'a mu tafi tare sai na abubakar yana kuka duk abin da ya faɗa sai na abubakar yana kuka ce gaskiyar ka duk abin da ya faɗa na kuka ce gaskiyar ka amma ina roƙonka ka je masallaci cikin jama'a gaba ɗaya kowa yana gani ka yi mubayi'an nan kar a yi mubayi'an nan a gidanka da gani sai kai yace na yarda kai sai na bakar ya koma wajen jama'a su aka yi sallah zahar da la'asar sai sai na ali ya tashi ya je ya hau mimbari ya hudu ba ya maida maganar da ya faɗa wa abubakar aka yi mubaya aka haɗa jama'a aka zauna lafiya sannan sai na umaru shi ya gaje shi kamar yadda ya bada wasiya shi abubakar din umaru ya gaje shi ya gaje shi to sai waɗannan sahabbai suka ce dama rabonmu ne aka hana mana to yanzu kai sai ka babu na ce ni ba zan canja lamarin da annabi ya bari ba yadda annabi yake tafiyar da wannan lamari saboda Allah abubakar ya karba yana tafiyar da lamari saboda Allah ni ma na karba zan tafiyar da lamari saboda Allah sai suka ce a to da ya ga dagewarsu dai sai ce to zan ba ku amma ku yi alkawari a kan kaza kaza kaza suka ce sun yarda to haka wannan dukiya ta zama ta annabi ne shi kadai amma fai'u na gaba na mafada min haril kure wannan na duniya ne bayan manzo Allah a ko ina aka yi yakin da ba yi shi ba aka gudu aka bar dukiya ya zama fai'u to sai yi lissafi kamar yadda Allah ya fada mafada ala rasul min haril kure fa lillahi وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب amma in aka yi wani fai'u bayan wannan na banin nazir to wannan ga yadda za a yi da shi in an samu dukiyar ba ta zama ganima ba tun da ba yi yaƙi ba sai uce abinda za a yi falillahi walin a kasa ta haka falillahi walin rasuli walin zirkurbe walin yatami wal masakini wabni sabili a kasa ta kashi biyar kashi biyar din nan na Allah ne da annabi kashin annabi din nan shine kashin Allah ba a rabawa na Allah ne da annabi kashi ɗaya walillahi walin rasuli walizil qurbe a ɗauki kashi ɗaya a bai wa dangin manzon Allah na kusa makusatansa ya raba wannan kashi wa banu hashim da banu muttalib sai banu naufal da banu abdishamsin sai suka zo su usmanu kenan banu umayya suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi Allah ya ce wannan kashi za ka raba wa dangin ka makusata mun ga ka raba ka ba banu hashim ka ba banu muttalib amma mu banu naufal da banu abdishamsin ba ba mu ba yace mu ko mu ɗaya ne mun san banu hashim kam ba za mu tambaya me yasa aka ba su ba amma banu abdulmuttalib dukkan hulanmu ɗaya ce dama shi ainihin kakansu ana cewa shi kakansu ‘ya'yansa guda hudu ne muttalibun wa hashimu wa naufalu wa abdu shamsin hashimun la yajhadu to gashi an ba banu hajim an ba banu abdul muttalib ba bai banu abdu shamsin ba ba bai banu naufal ba sai annabi ya ce musu ai da banu hashim da banu muttalib abu ɗaya ne fil jahiliyyati wal islam wato cewa da mu da su abu ɗaya ne tun lokacin da ba musulunci har lokacin musulunci amma waɗannan guda biyu idan yaƙi ya faru za a yaƙi banu hashim sai su taimaki wanda suke yaƙan banu hashim ɗin su yaƙi banu hashim su banu abdushamsin ɗin da banu naufal ɗin to wannan shine yasa tsakanin su ya zama kamar daban su kullum abu ya tashi ba sa taimakawa banu hashim sai ma wanda za su yaƙi wani hafi ne wasu ke taimakawa shi yasa aka yi daban-daban walillah wa lil rasul wa zil qurbi wa litami wal masakin wa ibn sabili likai la yakuna dulatan bayan lagani minkum kuma kar ayi rabo irin nada rabo irin nada in za a raba manya ake fara baiwa sai ya ishe su sannan a baiwa kanana Allah ce ban yadda ba daga yau kar ya zama dukiya tana yawo kullum ta dawo gidan masu kuɗi dukiya in ta yawo kullum ta dawo gidan masu kuɗi ban yadda ba ba kowa da kowa kai la yakuna dulatan bayan lagani minkum amma ate kuma rasulu fa khuzuhu ya ku sahabbai duk abin da annabi ya baku ku karba wama ate kuma rasulu fa khuzuhu wama nahe kuma duk abin da ya hana muku ku hanu ganin wannan dukiya ana baiwa muhajirin ba baiwa dansaru ba ake ba su hakuri saboda halin girman da suke da shi kar su ji wani abu balle ma ba sa jin komai wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa kana kuma zuwa tambayar ya minku kuma ataykum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahaykum an fantahu to wannan ya sauka ne akan wannan canin banu nazir amma ya zama hukunci a duk duniya gaba daya duk abin da annabi ya hukunta yace ayi to dole ayi duk abin da annabi ya hukunta ce a bari dole a bari akan wannan aya ta zama a khasun urida bihi umum ta sauka kan dukiyar banu nadir da yadda aka raba ta to amma ya zama hukuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da yace ayi ayi duk abin da yace a bari a bari dole fattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah sani Allah shadidul iqabi mai tsananin hukuba ne kar ku saba masa mai musulun da ya zo kusa ya zo kusa ya zo kada ga hannunka haka ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa abin da ka faɗa ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi ne Ubangijinmu shi ne mai ƙasa shi ne mai sama shi ya komi da kowa shi kadai muke bautawa kace ka yadda annabi Muhammadu oh mace ce kin yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kika ce kin yadda annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da Yesu ba dan Allah bane annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun aiko annabi da shekara ɗari biyar amma shi ya zo duniya ne da wani abu mai ban mamaki yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwa ba shi da uba ko wanda ya taɓa cewa Adam ɗan Allah ne ba ya yi hawa uba ta da uwa haka ya yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba kamar yadda mu ko muna da uwa muna da uba amma ubanmu ba shi ya ƙera mu a cikin uwarmu ba Allah ne ya ƙera mu yadda ubanmu ya kera mu yadda ubanmu ba shi ya kera mu cikin uwarmu ba Allah ne ya kera mu haka Allah ya kera annabi Isa a cikin Maryam a Isa ba dan Allah bane bawon Allah ne manzon Allah ne kin yadda da abin da ke faɗa kin yadda ko kici alhamdulillah alhamdulillah kin zama musulma me ya sunan ki na da ko ma ne naki na dokas yanzu wani suna ke so na musulmi maryam mun gode wa Allah da ya baki musulunci kin ta yi aure ta yi aure kina da miji to kin yi aure yanzu za ki je ki wanka duk jikinki bayan da za ki rage ko nake alaula ke sallah muna da sallah biyar duk za koya miki in kin yi aure irin wannan wanka da kika yi na yau in kin yi aure kin kwanta da mijinki yadda ba za su ke kwana da mata sai kin yi irin wannan wanka sannan ki alaula ke sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata kowane wata sunansa jinin haila yakan ji kwana uku wani sa'i hudu wani sa'i biyar kowa da irin nasa to matukar jinin nan yana nan ba za ki sallah ba ba za ki azumi ba in cikin azumi ne ba za ki kwanta kuma da mijinki ba sai ya ɗauke in jinin ya ɗauke ne sai ki yi sallah ki koma sallah ki koma azumi ki koma kwana da mijinki alhamdulillah mun gode wa Allah da ya baki musulunci akwai sallah biyar kuma yanzu in kin je gida ba za ki sha ruwa ba sai ki bari sai rana ta faɗi ki sha ruwa kimiyya za mu karasa wannan azumi tare da ke Allah ba ki dukiya ke zakka Allah ba ki dama ki je ki haji musulmi ba ma cin alade kewa ba za ki ci alade ba kenan mun gode wa Allah bata a dauko a tabba bata
akwai malin yomi to wanda bai wani zaman ba ta kuma masallaci ya kawo da rani da zumi
na'am eh Allah ya bashi da za a yi masa addu'a ha ko da gaba dai muna nan masu neman addu'a Allah ya muna gafara Allah ya yi mu gafara Allah ya ga mu Allah ya yi mu sai ya yi yayin mu da wada mu da mara mara mu Allah sa ka shi wani murare Allah ba mare da duniya da lahira Allah ke musari duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu sun mai neman addu'a wurin Allah ya biya masa bukatar sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah taimaki musulunci Allah taimaki musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim فاتحة لصلاة الفاتح
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح